يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام muna ƙara godiya ga Allah ta ba wa ta'ala wanda ya kaddari tsawon wannan lokaci na ranar asabar 22 ba ta ramadan hijirar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma yake daidai da ishirin da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar to yau kamar yadda bayani ya gabata abin da aka shirya shine za a kaddamar da bada tallafi ga waɗansu daga cikin marayu akalla mutum biyar sun kai shida akalla mutum biyar wanda za a kaddamar yanzu da daddare insha Allah gobe kuma za a gabatar wa sauran gaba ɗaya gwargwadon yawan marayun da ake da su gaba ɗaya insha Allah yanzu a wannan lokaci za mu ɗan taɓa tambayi ga shugaban gunduma na ƙungiyar jama'a su zarar su gida ga masu sunna alhaji mun tare a dubai da su zai kaddamar wa mutum biyar gobe kuma insha Allah da ƙarfe goma na safe zuwa sha ɗaya za a gabatar wa mata yara mata da sauran yara maza mai amma yau mukaddima za a ɗan ba mutum biyar gobe ne za a ga sauran gaba da insha Allah za mu amfani da wannan lokaci wajen yin tambayi game da abin da ya shafi wato muhimmiyar ibada wanda ake gabatarwa da daddare kiyamun laili ko a ce tahajjud wannan sallah tana da mafi cikin lokaci daga cikin lokutan ta kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim lamba hadisi na 758 hadisin abu hurairah radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yanzilu Allahu ila samai dunya kullu layla Allah yana saukowa saman duniya a kowane dare hatta ya baka sulufin lai zai kasance har wato sulufin dare na ƙarshe kashi ɗaya na ukun dare na ƙarshe ka ya ƙulu anal malik anal malik Allah zai dinga yi wa kansa kirari na cewa ni ne mamallaki ni ne mamallakin kowa da komai yana cewa manin labi ya da uni fa astajibu lahu wa yake da bukatar da zai roƙi nan amsa masa kun ga duk a cikin kwanakin nan ne ba Allah yana saukowa saman duniya yana tambaya kuma kun ga kowa yana da bukatar sa aiko to kai kokari ka yi amfani da wannan lokaci ka shigar da dukkan bukatunka Allah ya Allah ya amsa maka wani yana bukatar jari ne wani yana bukatar tsarin matsayi a wajen aiki promotion wani fiyan pension ne suna bukatar za ta haƙin ga mana a cikin dandan an sagalar da mu kai Allah ya sauye Allah sa waɗannan mutane su waiga su tausaya su ga halin da cikin ma'aikata suke ciki wanda suka yi rita wai yanzu abin mamaki abin tsoro wai fita a cikin aiki ya fi shigan wahala ko ba haka ba ne wallahi fita a cikin aikin ya fi shigan wahala eh ko kai lokacin fitan ka gani lokaci ire iren mu nan ka ajiye aiki sama da shekara hudu ko biyar ba salari ba pension ba gratuity ba rana suna can su su manya-manyan da suke kulawa da abu ko a jikin yanzu idan an ce akwai waɗanda suka mutu saboda damuwa wallahi ba za a rasa ba wanda ya gama aikin an ƙi a ba shi haƙƙinsa damuwa ta sa ya mutu amma za a za a da gaban Allah ya gama cinye ƙarfinsa tas a wajen aiki waɗansu ciwon zuciya ma ya bige saboda damuwa sun mutu amma da saƙoƙin hanya za mu yafe kuwa ko za ku yaje ko ta ji wani ko da yake kai dan kasuwa ne ba ba a cikin wani ba mala wata da yake kai kai hankali za ka iya samun rajan a wajen yan tensho eh ta ji ko ajiyar mara ya fara cewa kai ba ka san zafin abin ba kuma haka ne Allah ga bayan Allah na waɗansu da iyalansu da komai a cikin azumin nan abin da za su yi buɗe baki da su yi sahur babu sun ƙara sun ƙarar da ƙarfinsu akan aiki saboda tsarin mugunta muna saƙin Allah ka bi mana haƙoƙin amin eh abin da za su yi da ɗauko shi Allah ka bi mana haƙoƙin mu duk waɗanda suke taushewa su danne su makale su sake su ki sake haƙƙin da Allah ta karba mana haƙƙin ko ba za mu yace ba mun za a sake wa mutane haƙƙin su a sako a sake musu haƙoƙin yau yan san shuwari an musu allura wallahi yan san shuwa dage da addu'a cikin goban nan na ƙarshe duk wanda ya zama kadan garan bakin turo a wajen haƙoƙin Allah ta Allah ta baraka wa ta'ala ya tarwata shi Allah ya tarwata shi Allah ya tarwata shi saboda rashin tausayin ya san rashin tausayi suna nan suna kankamawa da dukiyoyin mutane kaga mutum ya shiga aiki a baya ta ɗan pension da ƙaramin albashi da ya wuce grade level biyar ba yana hawa manyan motoci masu tsada da kudin wakiyawa shi ma na shi na nan zuwa yanzu ko da kudin uban wa yake hawo wallahi akwai yau akwai yau mutubular sara'i akwai yau mutubular sara'i waɗanda suka mutu ba za su yace ba to da ma kuma sai da sun mutu wallahi ran za a ji ta ce siyasa da garban an danna wa mutane baki ciki da damuwa to shi ke nan za mu tawa magana a kan kiyamun laili Allah yana saukowa saman duniya jama'a ana ji ko Allah yana saukowa saman duniya yan wayan sai su a dage da wannan a ci amfani wannan dama Allah yana saukowa saman duniya cikin kowane dare yana tabbaya yana cewa yake da bukata biya masa to mu dage mu gaya wa Allah bukatocin man alladhi yas'aluni tawbiyahu wa zai roƙi bashi idan kai dan kasuwa ne ka roƙa a baka idan kai ne sana'a hannu ne ka roƙa a baka idan kai ma'aikaci ne na kamfani ka roƙa a baka kar kai ta bacci manin da biyu ya tabi firni wa zai nemi gafara ta ba a firu lahu gafarta maka kunji wannan hadisi yana na cikin sayar bukari lamba da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da biyar yana kuma cikin sayar musulun lamba ɗari bakwai da hamsin da takwas a cikin sayar musulun shi ne lamba hadisi na dari bakwai da hamsin da takwas a ruwa riba musulmi ta ce hatta ya fajirar fajar Allah tabaraka wa ta'ala zai ta wannan kira har sai alhuri ya mutu saboda ka tashi ka gaya wa Allah tun da musulmin dare na ƙarshe ka tashi misali ana zuwa ana tajiri yanzu karfe da zuwa karfe uku to kana koma gida da kayan tsaro kafin sallar su bani wannan lokacin ka tsaya ka gaya wa Allah bukatocinka akwai ladduba na ita kanta wannan sallar ta tahajjud qiyamul layl malamai sun rere waɗansu ladduba wanda ake so a kiyaye wanda ladduban nan suna da yawa ko kanu kanu ba ka da tsaye ko domin suna da yawa kuma suna da mahimmanci saboda haka bari mu duba mu gani ko za mu iya karanta ko kanu guda ashirin a ciki na ɗaya daga cikin lambuga na na tahajjud din nan kiyamar laifi akwai al'insi idanu biman ya ima alal iyali ka yi tanadin abin da zai taimake ka wajen kiyamar laifi kun ga shi hatta sallan tahajjud din akwai wani tanadi wanda za ka yi wanda zai taimake ka kai na ɗaya daga cikin abin da zai taimake ka ka sami yin sallar tahajjud cikin sauki cikin nishaɗi ba galalaita ba damuwa ba da yake lawul qailulati fi zahirati in tayassara mutum ya yi qailula bacci tsakanin azhar da la'asar in ya sauka a gare shi tsakanin azhar da la'asar ka dan sami ko awa ɗaya ko awa biyu ka dan kwanta ka rinka na biyu tarku tsari sai dai da maslahatin shari'a ai ba hayaniya ba ne wani takarar ne kawai ya bar waya suke sai na biyu tarku tsari bi gairi maslahatin shari'a mutum ya bar wata yawan farkawa da daddare in ya dan kwanta ma kenan ba tare da wata maslaha ta shari'a ba in ka kwanta ka kwanta da wuri yadda za ka dan samu karin ba da gurguje na biyu eh a na uku daga cikin abubuwan da za su taimaka shine mutum ya kwanta a kan abin da ba mai laushi sosai wanda zai sa shi wato daɗin bacci ba sai ka sami yan tabarman ka a kwanta an gane amma kawai ka je ka kawo ka hawo ta kadima kawai ta nutsar da kai a ba ka shirya kiyamun laila ba kwatan kwata ba ka shirya ba Allah in ne ka shirya to ka nemi yan tabarman ka ta roba a kwanta wanda za ka tashi za ta maka wuru a gefen ka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi waɗannan abubuwa guda uku su ne za su taimaka abu na biyu an yanzuwa inda nau'in kiyama kun ji na biyu na farkon da muka karanta sai samu lishi guda uku aka sa abubuwan da za su taimake ka to yanzu mun tsunduma kan na biyu shine an yanzuwa inda nau'in kiyama lokacin da zai kwanta ya yi niyya a zuciyarsa ya sa a zuciyarsa zai tashi an fahimta to wannan shine na biyu idan ka yi niyyar kana son ka tashi ko baka tashi ba Allah zai baka lada hadisi ya tabbata wannan imamun nasa'i ya fitar da shi da ibnu majah da imamu al-baihaqi hadisin abi darda yace lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata ila siratihi wanda ya zo ya fadan baccin baccin sa wa huwa yanzu an ya koma amma yana da niyyar ya tashi fa yusalli min al-layli yana son ya tashi ya sallar dare ko ya a ɗaki ko ya je masallaci fa gala ba su waye rufi idan sai rinjaye a tayar su biya har gari ya waye bai tashi ba wa kutiba da kuma na wa za a rubuta masa ladan abin da ya yi niyya wa kana nawahu sadaqatan alayhi min rabbi kuma wannan baccin za ta dane masa sadaqa a wajensa daga ubangijinsa kun ji magana na biyu ya ko na uku an ya nama alawa ru'i ya kwanta ya kwanciyar farkon nan da zai kwanta da alwala muna yi ba duka ba ko to in dai mutum yana son ya dinga tashi yana zuwa tahajjudi don kwanciya da alwala bayan waɗancan da aka ambata ya kwanta da alwala domin haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi na hudu an yana ma ala shirki yana imani idan ya tashi kwanciya ya kwanta a tsagin jikinsa na dama saboda hadisin hafsa bin umar ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kana sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka ba mabiyahu idan ya zo kwanciya a shimfiɗansa ja'ala ya da wuli na ta ta haddihi laiman sai ya sa tafin hannunsa na dama a ƙarƙashin kuncinsa na dama an gane haka kenan zai kwanta haka yake kwanciya wannan ita ce riwayar da ta zo a cikin sahihul jami lamba na dubu biyar da dari biyar dubu hudu da dari biyar da ishirin da uku sahahul albani shek nasiruddin albani ya inganta shi na biyar وإن خاف الاستيقاظ للقيام أو ترك قبل أن ينام to idan mutum ya ji tsoron ba zai iya tashi ba ya yi da daddare to sai ya yi wukirinsa kafin ya kwanta ana sallar isha'i sai ya yi wukirinsa sai idan sai kaza idan ya samu ya farka din bayan ya yi wukiri salla ma sha a fi sallaci abin da Allah ya sai sallaci ثم لم يكرر الوتر sannan ba zai maimaita wannan wutirin ba an ji ko wannan ma fatawa ce mai zaman kanta dan wani ya kalli ke ce to na yi wutiri gashi kuma na tashi na ƙara na firfiri zan ƙara yin wani wutirin ne akwai hadisin la yutira na me fil mene fil layl ba wutiri biyu a dare na shida an yadkura Allah ta'ala inda launi ya ambaci Allah ya yi addu'a lokacin da zai kwanta duk waɗannan fashin tuda ne na in kana son ka dinga tashi kana sallar dare hadisai da dama sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo kwanciya yana yin azkar iri hadisin na na Aisha radiyallahu anha wanda hadisi ne sahihi yana na cikin sahih Bukhari lama hadisi na dubu biyar da goma sha takwas yana na cikin sayan mutum lama hadisi na dubu biyu da dari ɗaya da casa'in da biyu ta ce annan nabiya sallallahu alaihi sallama lallai annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa idza firashi kullu lailatin ya kasance idan ya zo shimfiɗan bakin sa kowane dare jama'a kaffaihi thumma nafata fihima yakan tara hannayensa haka guda biyu sannan ya yi tofi a cikin shekaransa ulhuwar lawa ahad kula wanda birin mil falak kula wanda birin mil nas sai ya tofa sai ya shafe jikinsa nan aka samu kawai a musulunci in ka zo ka yi addu'a ka shafa amma kun gaisa da wani babban mutum kun sha kun gaisa sai ga mutum ya wani shafa birjinsa haka dan dili a kan eh wani wallahu da falaki da nasi kafa ɗaya ɗaya ma yayi in kai uku uku yayi amma wannan ruwayan abin da sun nuna cewa falata marrati ruwayar imam bukari da musulun ya nuna kafa uku an fahimta sai ka shafa a fuskarka ka shafa duk jikinka an fahimta saboda haka sai ka ga mutane suna yin abubuwa kawai da ka ina mamaki ka zo mutum in ya zo ya gaisa da wani babban mutum ya ga sai ka ga shafa yana ta shafa fuskarsa yana shafa gurbe yana ta mai shafa mai gasu ne wannan neman albarka da yana gaskiya bai inganta ba to sai na nawa na bakwai ko shi ne a ba na bakwai mun karanta riwaya dai ko ka karanta kullu wallahu da falaki da nasu kafa uku ka shafa a jikinka to sannan akwai ruwaya kuma ta imam bukari har yanzu da imam nasai a cikin amalin yawmi wal laila wanda in baka yi wancan din ba yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da idan mutum ya zo shimfiɗan baccinsa ya karanta ayatul kursi Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har zuwa ƙarshe har sai ya kai ƙarshen ta yace to idan mutum ya haka fa innahu la yazalu alayka min Allah atib wani mai tsaro ba zai ba zai wuce ba yana baka kariya daga Allah wala ya tarbaka shaytanu hatta turji'a shaytan bai ke zo kusa da kai ba har sai ka waye gari yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Huraira ya kama shaytan ya sasan kayan da zatin fitiri ya danke shi ya kama shi kun jawo da yaro ko sai ne idan ka yace akwai shaytan ba wannan hanyar da daina ban sake shi na har abada domin sahabbai saboda ƙarfin imani kama masu ke yi haka sahabi abu hurera ya takuce shi ya shaƙi sha sai da ya wuce sanyin harcensa yana taɓa abin nan a hannunsa ya ji shaƙa ya ce wallahi sai na kai ka gaban annabi na san kai aljani ne barawa ya yi magiya ya magiya ce wallahi ba zan dawo ba amma zan baka wata ka sake ni wa allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin nan zan karantar da kai wajen kalmomi Allah zai amfana da kai da su eh zan karantar da kai su in na karantar da kai to in Allah ya da ba ma ni ba wani ma ba zai iya zuwa a cika nan ba yace to karanta nan da ni su sahabbai suna kwaɗayin alkhairi sai ce to karanta sai yace to idan ka zo bacci fakara ayatul kursi Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum har zuwa ƙarshe yace to idan kai haka ba za ka bushe ba kana tare da wani mai tsaro daga Allah shi dan bai isa ya matso ka ba Abu Huraira da gari ya waye sai je sabu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari ce ka ji ka ji abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka shedan ya gaya maka gaskiya wa huwa kalluma amma tataccen makareci ne wa zaka shedan kuma wannan shedan wanda ya zo maka da ya gaya ma gaskiya amma makarici ne tantiri a watan ruwaya ma ta Abdullahi dan Mas'ud ya bayyana cewa idan mutum ya karanta ayoyin karshe na suratul baqara ta fata mutum isar masa wannan yana nan shi ba cikin ruwaya yana nan cikin sayar bukari da sayar muslim kun ga gashi nan in baka iya wancan baka yi wannan in baka yi wannan baka yi wancan in ce ka fata mutum isar masa ai da fa'ata anhu sharra wal makruh za su kare shi daga dukkan wani shari da makinci da dan adam da aljeri akwai hadisin huzaifa wanda yana mai shi ma cikin sahih bukhari da sunan na abi dawud da imam da sunan na da na imam tirmidhi wato nan ma mun kawo addu'a yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza arada an yanama idan ya nufin bacci kare ya kace bi sallallahu ma'budu ahad ina neman wato zan kwanta da sunanka Allahumma ya ubangiji amutu wa bismika Allahumma amutu wa ma'ana da sunanka ya Allah zan kwanta rayu ashe baki karamin mutuwa ne wannan sai kada idan mutum ya farka min manami daga baccin sa qala sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur sai wannan addu'a to kun ga waɗannan ruwayoyin idan muka tsaya a kan kawai sun gamsar wannan har su ko daga ina ba sa caji ne ba to kun ga idan baka yi wannan baka yi wannan ga sanan da yawa amma kuskure ne mutum ya je ya sa kai ya kwanta a kulu bai yi sa addu'a ba daga cikin waɗannan addu'o'i bai ba kansa tsaro ba amma idan ka yi waɗannan addu'o'i da gaske niyya to ka ba ka ba kanka wani tsaro daga Allah ta baraka wa ta'ala Allah zai kare ka akwai sauran lokaci da sha daya to muna iya ƙarawa na bakwai daga cikin abubuwan da za su taimake ka a wajen kiyamun laifi an yamfa hannu ba an wani jiki ne idan mutum ya farka share bacci daga fuskarsa wa ya kurullaha wa ya tawabba ya ambaci sunan Allah sannan ya yi alwala ma'ana ka share fuskanka shine ka share baccin daga fuskanka na bakwai na takwas an yi sa'adila siyasa dama kana da magoyinka a gefenka kana tashi kawai kana kuɗe ido ka rayu na magoyin ka tashi a baki in ba haka shi dan zai kada nan na kanka akan kullum sai kuma abin da Allah ya na takwas kenan ko ba sai mun kawo hadisan na tara an yi tafi hakiyamahu bi raka kai da kake kai shi ne shi ne ya buɗe kiyamun lailin sa da raka'o'i guda biyu masu sauƙi ya buɗe da su da na annab sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin imam muslim da abu dawud da imam tirmidhi sun kawo hadisi na abi huraira wanda yake annab sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qama min al-layl falyaftati salatahu bi rak'atayn khafifatayn idan mutum ya farka daga bacci ya buɗe sallar daransa da raka'o'i biyu masu sauki karkaran farko ka jawo ayoyi masu tsawo ko surori masu tsawo a ka fara da masu sauki musamman idan a gida kake kai kadai na goma an yastafiya salata wa billahi ba'da takbir bi ahadil adiyati lafiya ya bude sallarsa na dare bayan kabara da ɗaya daga cikin wayannan addu'o'i da za a ambata su ma addu'o'in suna nan dawulin tifta ya kawo na ɗaya ya kawo na biyu ya kawo na uku to akwai dai hadisin huzaifa inda yake ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar dare to ya kasance yake yi kabbara uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dul malakut wal jabarut wal kibriya wal azam wannan na daga cikin addu'o'in da mutum zai bude sallar sa na dare na sha da an yadila al-qiyama mastata min ghairi an yashqa ala nafsi ya tsawaita tsayuwa gwargwadon iko ba tare da yawa alan da tabbata na sha biyu wala man qiyam wal qu'ud fi salati ya samu ya tsaye ko a zauna a sallar ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar dare yana da nauyi ka ne salli qa'idan yakan yi sallah a tsaye annahu ka ne salli qa'idan wa yarku'u qa'idan ya kasance yana sallah a zaune kuma ya ruku'u a zaune wannan ya tabbata a cikin sigogin wato sallah na ubi ta annabu kana ya karau ka'idan yana karatu a zaune sai za ba iya ya tsira min kira'ati idan ya rage dan kaɗan daga karatunsa kama faraka a ka'idan sai ni iya rukuwa tsaye to kun ga wannan dai duk ruwayoyi sun tabbatar amma akwai kurakuran da ake a masallatai wani sai ka ga ya zo yana sahu ko na ɗaya ko na biyu ko na uku idan aka je aka yi sujuda guda biyu aka dago liman zai dago ita karatu shi yana zaune a zunsa sai ga tsakanin sahu sahu sahu sahu wani su suna zaune ne kawai sai sun ji liman ya rubu sai su miƙe malalata kuma wannan nau'in sallah ne ba irin na munafukai la ya tuna salata illa wa hum sala karatu ayan ma dai kada ce ba kace komai ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون لما لا تبين لما قال هذا ني لا أنا ما من ما بقى تتجاوب
وما وما منعهم أن تقبل من Allah ya ce ma mana wa an tubara منهم نفقات minhum nafaqatuhum ba abin da ya hana karbi ciyarwar da kuma nafakai suke yi إلا أنهم كفروا بالله illa ana musabbaru billahi ta ce saboda sun kafir cewa Allah ashe idan mutum bai inganta imani ba da abin da ya aikin banza ne sai ya ce ne ورسوله sun kafir cewa Allah da manzonsa ولا يأتون الصلاة wala atuna salata illa wa hum kusala ba sa tashi yin sallah sai a lalaci cikin lalaci kun ji ko ولا ينفقون wala atuna salata ba sa tashi yin sallah illa wa hum kusala sai cikin lalaci ka bar gidanka kai da ake son ka wahalar da jikinka ka ci jikinka a cikin kwanaki goma nan ƙarshe ka tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar dare har kafansa kumbura suke yi amma saboda kai ne shugaban malalata in aka yi raka da aka yi raka biyu shi kenan da liman ya rike sai ke zaman ka
ita daga nan malam har har da sannan ku ka gani ku rinka zuwa da bulala Allah ya samu in fiye ma ban yi masu bulala ko na wani shi ma da mai bulala ana ma bulala ne ba da Allah ya ce ku munafikai wala yatuna salata ba sa tashi yin sallah illa wa hum kusala ba ce cikin lalaci sai ga mutum ya zo ya yi rukui gashi a siffar sallar Allah sallallahu alaihi wasallam ana sa wajen rukui ka danki burin nan naka dan yanda ko da za a hankado ka ba za ka ba za ka rabu da gwiwar ka ba ka kama su zama amma sai ga mutum ya shafa su sai yana cikin tsoro sai ga hannu da ya gane haka hannu da ya gane haka ka gani to gaskiya a daina lalace lokacin sallah ka daura dan mara sosai aran ma yana rera karatu kana jin daɗi tasirin alƙur'ani nan na shiga jikinka kana ma ƙara daji a wajen tsayuwa amma kawai malam sai an tashi yin sallah a ɗebo lalace a saboda haka gaskiya masu zaman nan idan mutum ya san irin wannan shi yi ta zai dinga yi idan da zuwa kawo baya can kusa da mata zuwa ne sun koya musu maza ne suka koya musu to an yi sami da shiwa kamo to sun yi na takwas na iya tsayawa a haka saboda haka ina ƙara jan hankali kuma duk mutumin da zai zo sallar tahajjudi masallaci wai zo da baya ba abun mamaki bane fa wani ana sallar tahajjudin na ya bar wayan abu da dinga kira shi abokansa na wani gari sun san lokacin gaza saurin to saboda haka a gaskiya fafarrik albaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati mawlaka allazi tusalli wajhihi ka kakkaba duniyar ka haka mai littafin afdari to fa idza salat fa idza atita ila salati idan ka zo da sallah fa barrik albaka ka kakkabe zuciyar ka min duniya daga duniya wa ba ta da abin da ke cikin ta wannan shi ne zai taimake ka saboda haka a zo da karkashi da abin nan ba magana wai sai dai in wata larura ce ta same ka ana sallar jiji ne za ka iya zama amma masu zaman nan gaskiya ko dai kawai su riga yi a gida sai shi baka so sa mutane lalaci suna kashewa mutane gwiwa in kuka yi wa shi kenan kowa ma sai dinga zaman ya ya kun ba shi sata manta kenan na lalaci Allah ya sauke wannan mu za mu ga insha Allah yanzu abin da ke gaban mu duk da aiki ne na a kwamiti na wannan masallaci muna addu'a ta alkhairi ga yan uwa da suka ba da gudunmawa na marayu wadan sun ba da sura man zanga wadan sun ba da yari wadan kuma sun ba da kuɗi da Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙo ta duk wanda ya bada wani abu Allah ka ninninka masa Allah ka biya masa dukkan bukatun sa na alkhairi Allah ka tsare shi daga dukkan wani sharri tabbas mutane sun amsa kira sun taimaka yawwa waɗansu ba da turajen zanga waɗansu yajin duka zantaran ya duka waɗansu kuɗi sun sassa kuɗi a cikin akawun sun masallaci wanda yake alhamdulillah cikin waɗannan kuɗi sun cire kuɗi ya kai dubu ɗari da nawa saba'in da wani abu mun ce da an je an sayo ƙarin masamfaki da yare duk to kun ga duk mutumin da ya sa hannun jarinsa a irin wannan aiki ai ya more to don haka yanzu za a gabatar da na za a gabatar da waɗansu yara ƙwaya biyar kuma daga nan har gobe insha Allah ana ci gaba da karba don gobe ne za a taro marayun gaba ɗaya kuma a ƙaddamar mu wannan dai ƙaddamarwa ne kawai wanda za a yi a nan insha Allah yanzu muna saurara shugaban kungiya na gunduma yanzu za a cira a za ka amfani da abin nan ne ko ku ba shi wannan ko wancan doguwa da ka fara kiran sunan yaran su zo kusa sun suna nan in wannan ba zai yi ba ku bashi wannan mana ka ajiye dole sai an yi da wannan a'a wannan bashi bashi alaikum salam wa rahmatullah
ci gaba da cikin wannan list akwai na farko isa da mu
wa isa isa zo bashi isa
sannan akwai umar adam sannan akwai na maradam
akwai ahmad sadam ahmad sadam da kuma abinci a kwance to wannan ya yi nisa ya kai bi kila akwai musa sadau musa sadau
dan agaji ina musa dan agaji
sannan akwai abdullahi khalifa abdullahi khalifa
ai wakilin sa bai zo ba to ku rubuta masu ba su ba bani awa isa wannan taimako ne a matsayinka na wato ɗaya daga cikin marayu wanda wannan masallaci kwamita wannan masallaci na mu'azinin jabal ƙarƙashin ƙungiyar jama'a su zalata bida ya gamata sunna da ke nan garin samina su ƙaramar hukumar da jihar kaduna ta dinka maka rigan sallah don kai ma ka zama cikin farin ciki tare da 'yan uwanka matasa muna fata wannan riga ta zama alkhairi a gare ka kuma ta sa kai ma nan gaba in ka zama babban mutum aka ce ga marayu Allah ya baka kudi kai ma ka taimaka musu ka ji ko gashi
Umar Adam.
a ya zagu aran ma ba shi
Sai Ahmad Adam. Ahmad Adam.
kara tashe shi eh eh a kara tashe shi a bacci
Yawa ne.
in ya tashi ya gani sai Musa Sadau, Musa Sadau.
ba a nan waya wakilinsa Kai ka zama sa.
Sai Abdullahi Khalifa, Abdullahi Khalifa, Malam Abdullahi Khalifa. Abdullahi Khalifa. Yawa ne. Biyar sun yanka.
to ai shi ke alhamdulillah a kwamitin wannan masallaci ta kaddamar don Allah da gobe a lokacin karatun mata aikin da za a yi kenan shi ma karatu za a taba kaɗan ne sauran waɗanda suke cikin wannan list kuma su ƙungiyar nisa sunna wanda muka ɗora nauyin jagorantar da wato rarraba wannan kaya suna cewa da Allah duk wanda aka ba shi form na marayu ya kokari ya cika ya dawo da shi zuwa gobe saboda ana tara ana compiling din su ana tarawa nan a ga wannan shekara marayu nawa suka karu sa iya yiwa waɗansu kuma shekarun su ya wuce sun fita sai su dan matsa sai a ba waɗansu waɗansu ma yaran yan mata marayu ne gida sun ya wuri to kun ga wannan sai a sai a cire su sai a sa waɗansu kuma Allah ya sa mu dace wannan shine karshen karatun mu ne insha Allah gobe karatu za a ci gaba kuma tara manta an sanar da cewa ranar alhamis ne zuwa insha Allah za mu rufe wannan karatu wannan alhamis ne zuwa insha Allah za a rufe wannan karatu Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Thank you.